أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a Allah ba mu ikon dawa wannan masallaci na ga kaula bayan jijiyar sisi fasko domin gudanar da tafsirin littafin a shafana kaziriyar Allah ya jaddada masa rahama waɗannan a cikin babi na farko a fasali na hudu wanda za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace la uqsimu bi hadha balad وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد wato malamai sun ce kamar ladin wasu sun ce kara ta aka yi asalin da uku sun bi hadal balad idan kuma tana nan aka ce za ta amfani sai ya ce la uku sun bi hadal balad ba zan rantse da wannan garin ba wa an ta hillun bi hadal balad alhali kana cikin garin kai a wannan garin kenan hillu ne ne kamar wanda yake sauka kamar kana cikin garin ke yawa ila wasu malamai suka ce la uqsimu bihi idza lam takun fihi imana ba zan rantse da wannan garin ba idan baka cikin ta idan baka cikin garin ba zan rantse da shi ba kenan saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garin ma ya samu ainihin daraja ke ba da kurujika minhu bayan fitakka daga garin makka ba zan rantse da shi ba ya rasulullah hakahu makiyun wato makki ya hafaito wannan ya rawaito wannan ruwaya ta fassara wannan aya wakilu wasu malamai fassara ta biyu kenan suka ce la za'ida wannan ita lam alif da suka kawo kari ce amma asali malamai wasu suna cewa kar a ce kari a ce an kawo ta ne saboda karfafa magana yawwa to shi ne in ma an ci ƙarin abin da ake nufi ba ba ta da amfani ba ne saboda karfafa magana ai abin da ake nufin aka ajiye ladin sai ka ɗauki uku simu ya ce ai uku simu bihi ai ina rantsuwa da wannan gari na makka wa an ta bihi ya muhammadun halalun au illun laka wato kai kana cikin wato garin eh kana cikin garin to dole na rantsa da shi in ji Allah ya ce na rantsa da saboda kana cikin garin ko kuma aw hillun laka ma fa'alta fihi fassara ta biyu a cikin wannan din ma a fassara ta biyu kuma an kasa ta kashi ina fata an gane in ka ce uku zimu bihi wa anta bihi ina rantsuwa da garin saboda kai ya rasulullahi ya muhammad halalin kana cikin garin ke ko kuma shi ma wannan fassara ta biyu din kuma yake aw hillun laka ma fa'alta fihi abin da ka aikata a cikin garin halal ne a gare ka shi ma fasara ta yin kuma an kasa ta ina fatan gani yawa alal tafsirai ni abin da tafsirai guda biyu din nan wal muradu bil balad inda haula'i makkata abin da ake nufi da wannan garin la mutum bi hadal balad balad din da ba faɗi sunan ka ba yace dukkan waɗannan malaman garin makka suke nufi shine garin da aka yi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-wasitiyu wasidiyu yace a yace ai halifu laka bi hadal balad ai Allah yana rantsuwa saboda kai da wannan garin allazi sharraftahu bi makanika fi wato wanda ka daraja garin saboda kasantuwar kana cikin garin eh ko kuma saboda darajarka shi ma garin sai ya saukaka kenan garin Makka dai ya samu martaba ne saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yadda bi makalika fi hayya saboda kasantuwar kana cikin garin a raye shi ma garin sai ya samu daraja wa barakatika mayitan wato kuma hakan nan da albarkar ka da take shafar wannan garin lokacin da ka koma ga Allah yani wannan kuma fassara ta yi ana da almadina ta garin madina kenan tunda manzon Allah yana kwanta a garin madina yana kwantan ma yayi wa baki yana cikin kabarin sa garin madina ta samu albarka saboda shi shi kuma garin makka lokacin da ya kira yake da ya samu albarkarsa to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ya wafati har yanzu makkan albarkar manzon Allah take ci yawa to wannan kenan shine anan a yake wal awwal ataku amma fassara ta biyu cewa eh wato sharraftahu bi makanika fi hayya ka daraja garin saboda kasantuwar kana raye a ciki shine yace wala wala ta ita ce fassara ta farko to ta fi inganci yawwa ya anna surata makkiya saboda ita surar ai makkiya ce yau to kaga maganar makkiya ake to da ya kawo da niyya yace to fassara farko din da sai magana akan makka ita ce mafi inganci wa ma ba'dahu yusahihu abin da ya zo bayan lagudun bi hadal balad din nan wa an tafi bi hadal balad yace abin da ya zo bayan waɗannan jumloli ita hewu zai inganta cewa fassara farko din ita ce da inganci yawa shine ai a da yau da qauluhu ta'ala inda Allah yace hillun bi hadal balad wato kana cikin garin a halin kasancewa kana cikin wannan garin to kaga yana nuna wani gari kenan makka to wannan fassara ta zo ta kadafa cewa la uzu bi hada albalad din ana nufin makka ne wannan aya tana cikin suratul tin aya ta uku qala Allah madaukakin sarki yace amana Allah ta'ala Allah ya amintar da wannan gari na makka bi muqamika fi bi muqa bi muqamihi fiha saboda zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin makka sai Allah ya girmama garin ya bashi daraja har gobe muna so mu je makka saboda garin da aka fi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kaulihi biha kuma kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan yake ana kafi fa inna kaunahu amanun saboda kasantuwar manzon Allah shi amintacce ne kuma aminci ne haitu kana duk inda manzon Allah yake akwai aminci a wajen kuma shi ma amintaccen Allah ne sun maƙala sai Allah madaukin sarki ya kuma cewa wa walidin wa ma walad da kuma walidu mahaifi wa ma walad da abin da kuma mahaifin ya haifa tuba da ɗan kenan gaba ɗayansu yauwa ai albalad wannan aya tana cikin suratul baladi aya ta uku man qala arada adam to wa walidun wa mawalad za ya tafsir ina ba tan gani mahaifi da abin da ya haifa shine yace a man qala arada adama wanda yake yake yace wa walidin din mahaifin yana da annabi adamu ne fa huwa amun to ya zama ya game gaba ɗaya kenan ana nufin mahaifin kowa da kowa ke saboda ana da ma'aishi ne abul bashar ko wa man qala wa ibrahim wanda kuma ya wa walidin din ana nufin ibrahim ne eh wa ma walada fahiya insha Allah ta'ala isharatu ila muhammad wanda ya wa walidin din kuma ana nufin annabi ibrahim ne shi kuma saboda shi ne abul anbiya shi kuma annabi ibrahim shi ne uban annabawa baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan zai zama kamar dane ga sayyidina ibrahim alaihi salam to shi kuma sai ya ce wa ma walad abin da aka haifa din kuma a tafsiri na biyu ya ce fa hiya insha Allah ta'ala isharatu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma walad ya ce nuni ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yace fatatazammanu as-suratu al-qasma bihi sallallahu alaihi wasallam yace idan haka ne kenan surar wato baladi ta tattaro ta kunshi wato al-qasma bihi sallallahu alaihi wasallama wato ta kunshi rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan kenan yake fi maudi aini a wurare guda biyu la uhu bi hada al-balad wa anta bi hada al-balad ka gance kuma wa walidin wa mawala shine fi maudi aini a wurare guda biyu ta kunshi rantsuwa ne da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya kuma cewa alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه alif da lam da mimun harfa ne waɗanda Allah shi san tafsirin sa tafsirin waɗanda harfa amma akwai malamai suka yi ijtihadi Allah ya ce zalikal kitab wannan littafi ko wancanan ka littafin la raiba fihi babu hukunci a cikin sa al-baqara aya ta 1 zuwa ta 2 qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace hadhihi al-huruf aqsamun aqsama Allah ta'ala biha yace waɗannan harfa da alif da lam da mim ko kuma dukkan harfa da suka zo wato kuraman baki da ake faɗa shine huruful muqatta'a da ake faɗa ilmin tajwidi a a ai rantsuwa ne Allah yayi rantsuwa da su waɗannan harfa wa anhu daga ainihin kuma Abdullahi dan Abbas kenan an hudun da kuma Annabi Abbas kenan wa an gairi da kuma wani sahabi wani wani rawin hadisi wanda aka rawaito a gare shi shine wani Abdullahi dan Abbas din yace fi ha gairu zalika akwai wani tafsiri wanda ba wannan ba kan wannan aya wa qala salim ibn abdullah tustari salim ibn abdullah tustari yace fassara da yayi wadannan harfa shine al alif din shine allah ta'ala walla mutum kuma shine jibrilu wal mimu kuma yace muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ka hadal qaula as-samraqandi samraqandi shi ma ya hakaito wannan magana din da salibin abdullahi tustari yace walam yansibhu ila sahalin amma shi samraqandi da rawaito yace bai danganta zuwa ga salibin abdullahi tustari ba waja'ala ma'anahu amma sai sanya shi ma'anar alif lamin yace Allahu anzala Jibril ala Muhammadin bi hadal Qur'an la rayba fi sai ta kadiri yace ai kamar alif lam din shine kamar Allahu anzala Jibril Allah ya saukar da malaika Jibril ala Muhammadin abu da manzo annabi sallallahu alaihi wasallama bi hadal Qur'an da wannan alqur'ani la rayba fi babu kokonto a cikin wa ala alwajhi alawwal abu da fuska ta farko da aka yi tafsirin farko kenan ya tamilu alqasma anna hadha alkitab haqqun la rayba fi yana iya daukar rantsuwar da ake nufi shine lalle wannan littafi gaskiya ne babu kwanta a cikin sa thumma fihi min fasilati kiran ismihi bismihi sannan kuma a cikin dai fasarar akwai falala ko darajawa na kira nasmihi bismihi na hada sunan Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an ce Allahu anzala Jibril ala Muhammad ai an hada sunan Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hawa ma takaddama kawai da ya gabata a baya fasarorin baya da akai wa qala ibn Athain ibn Athain ya faɗa fi kauli ta'ala inda Allah ya sake cewa qaf wal qur'ani majid Allah ya rantse da alqur'ani mai girma shine lahi tafsirin qaf aya ta daya aka ce aka sama bi kuwati kalbi habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantse da karfin zuciyar manzon Allah karfin zuciyar masoyinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kafin kenan aitu hamalal kidaba ta yadda zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karɓi wato kidaba wato zance da Allah gaba da gaba take magana ga Allah wal mushahadati da kuma wal mushahadata da kuma ainihin gani ta ido manzon Allah ya ga Allah wallam yu'athir zalika fihi haka din bai tasirantu na inda manzon Allah yayi daga daga kamar ayi aka masa tajalli ya samu ainihin wato abin nan irin na annabi Musa ba yau wato shine ganin da yayi ubangiji da maganar da suka yi da Allah subhanahu wata'ala bai sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya suma ba kamar yadda annabi Musa ya suma li'uluhi halihi saboda ɗaukakar halin manzan Allah a gurin Allah sallallahu alaihi amma annabi Musa da yace rabbi arini anzuri lay sai Allah yace qala lan tarini ko walakin unzuri lil jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarini falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa qarra Musa sayqa falamma afa qala subhanahu tuti ilayka ana awwalul mu'minin annabi Musa yace ya ya Allah ina da ubanka yace aina yace ba sai Musa ba za ka ganni ba saboda tarkibin jikinsa da sha'anin ɗaukaka sha'aninsa abin Allah ba irin na manzan Allah ba ya ce ba za ka gani ya ce amma zan maka ainihin jarawa kai ta kallon dutsen nan ungu irin jabali kai kalli dutsen nan ita kallon sa kurama ido in ya tsaya tsab abin da yake bai canza ba ya ce da sannu za ka gani haka ma bai ce fasau ba a ƙa'idin nawa kaga ba yanzu ba ke ba a lokacin zai gan shi ba tunda an yi amfani da sauka inda an ce satarani to zai da ba ba bata lokaci amma kan ma in har dutsen ya tabbata inda yake a ka'idar larabci kenan sabba sauka da da sannu za a gani amma ba yanzu ba lokacin da annabi Musa ya sa dutsen a gaba yake kallon sa Allah subhanahu Allah da ya yi tajallin haske akan dutsen sai dutsen ya zama kamar toka fasala dakka ja'alahu dakkan yasa yayi daga daga kamar kawai yanda ake fasa nakiyan nan a sa wa dutse na ke haka ta fasa shi ta mai da shi kura kamar siminti haka dutsen ya yi annabi musa sai ya faɗi ya suma an an gane da ya faɗi ya suma sai da ya farfaɗo ya ce su ana fito su ilai ko ana awwalin mu'minin na tuwo zuwa gare ka ne farkon mai ba da gaskiya akan cewa lalle lalle tarkibin jikin nan nawa ba zai ga ubangiji a nan duniya ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba yana kwance ma haka ce ta yi kaje ku zanna da ku zanta da Allah ku yi magana da Allah ko subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu yace linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir Allah ya zo ya tauki manzan Allah ta sallama ba su da Jibrilu da sabu aka je aka yi magana da Allah kuma ya ga Allah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra a shine anan wakila wasu malamai suka ce huwa ismun lil qur'ani qafin sun ce sunan alqur'ani ne a wata fassara wakila wasu suka ce huwa ismun lahi wasu sun ce sunan Allah ne kafin ta'ala wakila kuma suka ce a jabalin muhidin fil ardi suka ce wani dutse ne wanda ya kewaye duniya gaba daya shine kafin wakila gairu hada akwai kuma wasu tafsiran da ba wannan ba amma malam yace mun takaita muku akan wannan wa qala jafar bin muhammadin jafar bin muhammad sadiki kenan jikan annabi man sallallahu alaihi wasallama yake fi tafsiri wan najm idza hawi inda Allah yake wan najm na rantsi da sauraro idan ya fado yayo kata kata inna ku Muhammad ya ce wannan jamin da Allah ya rasa ita annabi Muhammad Allah yake ji wa qala annajm qalbu Muhammad ya ce annajm din tauraron da Allah yake nabi ai yana nufin zuciyar manzon Allah hawa da yake wannan jamin idan idan tauraro ya sau ya fado ya kasa kasa yace ai sharaha min al anwari idan zuciyar manzon Allah ta faifaye ta yi haske to shine hawa din kenan Allah ya rantsa da zuciyar manzon Allah lokacin da ta faifaye ta yi haske yawa wa ƙala in kaza an gairi la yace ai zuciyar manzon Allah ta faifaye ta haske ta yanaka daga dukkan abin da ba ubangiji ba kenan komai ya koma ga Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa qala ibn atayn bi qawli ta'ala ibn atayn sake faɗa kuma yace a cikin fadin Allah madaukakin sarki wan najmi ay wal fajri wal layalin ashr yace wal fajri da Allah yace na rantsi da daidai al fajr wato da al fajr waliyalin ashe da kuma kwanaki goma na watan muharram na farkon watan muharram Allah ya ce lalace da wannan alfajir aya ta ɗaya zuwa ta biyu ya ce ai alfajir muhammad alfajir nan da ake nufi sai annabi muhammad ake nufin ba ku sani ba ya ce li'anna minhu tafajjara al-imanu li'anna minhu tafajjara al-iman saboda in ba ku sani ba ai imani daga wajen manzon Allah ya kuku kowa haka ya zama mu'mini manzon Allah shine sanadi to don haka shi yasa da Allah ya ce wal fajri ya rantse da alfajir saboda kalmar a fajir din ya ce tafajjara ya tafajjaru tafajjura bi ma'ana fufugar abu kenan a ce tafajjara al-ma'u ruwa yana fufuga da kuma a ce tafajjara al-imanu min qalbihi sallallahu alaihi wasallam dukkan imani ya fufugo ne daga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine li anna minhu tafajjara al-iman saboda daga zuciyar manzon Allah ne imani ya fufugo yana su zukatan mutane inda a ce sallallahu alaihi wasallama ba kalmar shahada kaga dole da sunansa kenan imani daga gare shi sannan waye zo da kalmar shahadar yace ga yanda za a shiga musulunci shine sannan kuma sai da sunansa da sunan Allah ne musulunci da imani to shine min mutafajjar iman sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wannan shine karatun da yau na da tabar shafa wanda ba ko da dai Allah ma ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ta wani ta'ala ya gafarta mana kuma sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ba ma karka shi manzon Allah Allah kai ya da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta manzon Allah ya tuna da mu albarka wannan karatu da muke na wawanke shi da kuma tsarkake shi da sauran annabawa da bayan Allah sai ba mu sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sai na mu da fatiri ma awal fatiri ma لا تلاقي من أول هذه لا تلاقي المستجيب وعلى آل أحمد بن الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين